بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 25 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da 4 ga watan august 1999 muna karatun littafin al'aqidatu tahawiyya sharhi da ta'alikin babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah muna karkashin gabar da al-Imam Tahawi yake bayani dangane da aqidar mu game da ganin Allah wannan mas'ala ce wadda take mai matukar muhimmanci kwarai da gaske shi yasa sai an tsaya an tattake wuri akai a mun gama sharhin da ainihin muke karantowa daga abin da ainihin malam ibnu abil izzi al-hanafi ya faɗi mai babban sharhi a takaice tankaitawa sai mu ce malam tsahawi ya ce war ru'yatu haqqun li ahli janna ganin Allah gaskiya ne ga 'yan aljanna 'yan aljanna za su ga Allah tun daga dandalin tashin alkiyama har zuwa cikin aljanna wannan ita ce aqidar ainihin musulmi ahlus sunna amma munafukai ba za su ga Allah ba kafirai ba za su ga Allah ba ba za su gan shi a dandalin tashin alkiyama ba balle aljanna wadda dama ba za su shige ta ba muminai su ne za su ga Allah tun daga filin tashin alkiyama har kuma zuwa cikin gidan aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya samu daga cikin waɗanda za su azurtu da ganin shi tun daga dandalin tashin alkiyama har cikin aljanna malam yace bi ghairi ihafatin wala kaifiya ganin Allah din gaskiya ne yan aljanna za su gan shi sai dai ba tare da sun kewaye duk al'amarin da ya shafi ganin shi ba ma'ana Allah maɗaukakin sarki zai nuna musu abin da ya so na daga ainihin zatin shi domin kamar yadda ilimin Allah da Allah ya ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba zai yiwu su san komai na ilimin Allah ba sai dai abin da Allah ya so to haka duk zatoti duk siffofin Allah da ake maganar ainihin Allah zai nuna maka Allah zai nuna maka abin da ya so ne na daga jikin shi wala kaifiya ba kuma tare da an kaifanta maka ba a ce zaka ga Allah irin shi kaza ne a'a ba za a faɗa maka haka ba sai dai kamar yadda muka karanta a cikin hadisin Bukhari a babin falalar sujuda cewa akwai wasu siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabi labari a cikin alkur'ani manzon Allah ya kuma bayyana mana wasu a cikin hadisan shi ingantattu dangane da Allah waɗannan siffofin ana so ka riƙe su yadda suke kar ka sake ka ainihin ƙaryata su kar ka canza musu ma'anarsu in ka tsaya akan haka to shine a dandalin tashin alkiyama sai Allah ya bayyana da wata sura saɓanin wadda aka faɗa mana a ƙur'ani ko hadisi to muminai sai su ce in ya ce ni ne ubangijin ku muminai sai su ce a'a ba kai ne ubangijin mu ba muna nan inda muke tsaye din nan har sai ubangijin mu ya zo don ubangijin mu ya zo za mu iya gane shi aka ce siffar farko Allah zai zo da siffar da yake ba a bayyana mana bane don haka sai mu ce ba shi bane to sai ya zo mana da siffar da aka bayyana mana ashe in aka ce maka Allah na da hannu kace ƙarya ne ko aka ce Allah na da hannu kace a'a ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi ina ma'anar haka ba wani abu ake nufi ba sai ka haramta wa kanka cin moriyar ainihin wato wannan siffofi me zai haddasa maka daga ƙarshe shine zai haifar maka da kayi asara ainihin wato ganin shi a ranar alkiyama domin zai zo maka da ainihin surar da ya bayyana saboda haka in mun fahimci wannan da kyau sai mu gane ashe in ka ƙaryata za ka haramta wa kanka gane Allah haƙiƙanin yadda yake ne misali sai aka ce maka malam wane zai zo ya yi wa'azi a anguwarku za ka gan shi fari ne gajere yana ɗaura rawani ba shi da ainihin wadataccen gemu duk sai aka siffanta maka haka sai ka ce a'a ƙarya ne dogo ne baƙi ne yana da gemu har da ƙasun ba shin idan wannan malami ya zo da aka ce maka gajere fari ba shi da wadataccen gemu in ka cancanza siffofin in ya zo za ka iya gane wanda ake nufin to me fi maka zaman lafiya in aka ce maka Allah na da ido ka ce Allah na da ido me naka in aka ce Allah na da kafa ka ce na da kafa me naka ka tsaya akan abin da ya faɗa kawai kar kai wani ƙarin bayani ka faɗi kamar yadda ya faɗi dan haka a bangaren tauhidi ko aqida babu ijtihadi babu ra'ayinka babu a fahimtar ka kowaye kai sai ka saki fahimtar ka ka rike fahimtar da Allah madaukakin sarki ya dora annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akai kama na faka bihi kitab rabbina kamar yadda littafin ubangiji mu ya furuci da haka yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin ainihin wato haske da farin ciki saboda za su kalli ubangijinsu ko shugaban kasa aka ce za a kai kafa da shi za ka ga shugaban kasa gobe in gari ya waye har farin ciki za ka rinka yi jama'a mun fahimci wannan shugaban kasa a ce gobe gari in ya waye za a je zaka ga shugaban kasa sai kai ta munna zaka ga shugaban kasa balle ganin Allah dan haka ila rabbiha nazira na daga abin da ke nuna maka cewa ganin Allah din nan gani ne da kwayar idan ka guru guru din nan shine ne da aka kawo wujuhu fuska shi yasa ake so kai balaga in ba kai balaga ba babu yadda za a yi kai kan gadan fahimtar larabci sai ka yi balaga ilimin balaga ilimi ne da zai koya maka fasaha babu mutumin da ya ɗanɗani zaƙin alƙur'ani da sunna sai mutumin da ya je ilimin balaga duk yadda ya kai ga yadda yake jin daɗin larabci amma bai iya balaga ba babu to wani ma daɗi yake ji a ce mutum an datse mishi harshe an ɗauki nama an sa a bakin shi ina magana ya ji zaƙin nama to menene ma zai rike mai ya tattauna naman to babu yadda za a yi ka ji zaƙin alƙur'ani sai ka je kayi ilimin balaga cewa wujuhu ɗin nan da ya to ƙarina ce wani abu ne da ke kusantar da mu mu fahimci ashe da ya ce ila rabbiha nazira ɗin nan to ganin na idanuwa ne tunda aka kawo fuska jama'a mun fahimci yadda ake fahimta alqur'ani ko ka je ka karanta littafin al-ibana an usulid diyana ta al-imamu abul hasan al-ash'ari yayi cikakken bayani da raddi akan dangin shi na da mu'tazila Allah ya shiryar da mu wannan aya ce ta zo cikin suratul kiyama aya ta 22 zuwa 23 wa tafsiruhu ala ma arada Allah ta'ala wa alimahu fassarar wannan ainihin littafi na Allah to kamar yadda Allah ya madaukakin sarki yake nufi kuma kamar yadda ya san shi haka abin yake wa kullu ma jaa fi dhalika min al hadisi sahihi an ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa huwa kama qala duk wani hadisi ingantacce da ya zo daga manzon Allah game da ganin Allah din nan to mun yadda da shi haka yake kamar yadda annabi ya faɗi wa ma'anahu alama arada kuma ma'anar wannan hadisi kamar yadda manzon Allah yake nufi to haka ainihin mu ma muka yadda da shi la nadkhulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ba za mu kutsa kanmu cikin irin waɗannan ayoyi da hadisai muna masu ta'awili da ra'ayoyinmu ba da cewa a ganin mu da cewa a fahimtar mu wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba kuma za mu shiga ainihin wato tare da rudani da son zuciyarmu ba a can ba za mu ainihin saka ra'ayoyinmu ba a nan kuma ba za mu kawo rudanin son zuciyarmu ba ta iya yiwa ra'ayinka ko ba da ganganci ba ka ce kai fahimtarka kenan to ba a son fahimtarka ta iya yiwuwa kuma ka san cewa abin ba daidai bane sai ka kawo son zuciyarka to shine muke barrantar da kanmu cewa ba za mu kutsawa ayoyi da hadisai dangane da ainihin wannan matsala ta ganin Allah da ra'ayinmu ba ba kuma za mu saka son zuciyarmu ba fa innahu domin kuwa ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wanda ya zauna lafiya a cikin addinin shi sai wanda ya sallama wa Allah mai buwaya da ɗaukaka kuma ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a duk wanda ke neman tashin hankali fa kun ji hanyar neman tashin hankali duk wanda ke neman masifa da wulakanci duniya da lahira to ya ainihin ki sallama wa Allah ya ki sallama wa manzo Allah zai haɗu da tashin hankali ba wai a zo ana sunna ka ce wai an zo ana neman tashin hankali ba wanda ya zo yana sunna babu mutumin da ya kai shi son zaman lafiya shine ma farkon wanda yake neman zaman lafiya amma kai din nan da kaki sallama wa Allah da manzon Allah kai ne kake neman tashin hankali kuma zaka gan shi waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi babu wanda zai zauna lafiya sai wanda ya tunkuɗa ilimin abin da ya rikice mishi zuwa ga Allah wanda ya san shi wannan gaba mun yi mata dogon sharhi sharhohin da muke ɗaukowa daga ainihin ƙaramin sharhin na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani da babban sharhi na Sheikh Ibn Abil Izzi Al-Hanafi gaba ta gaba a yau sai al-Imam Tahawi sahibul aqidati was sunna yace wala tathbutu qadamul islami illa ala zahari at-taslimi wal istislami diddigen musulunci ba zai tabbata ba sai a bisa gadan bayan sallama wa Allah da kuma sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma rungumar abin da Allah da manzan Allah suka zo da shi shine bambancin at-taslimu da al-istislamu anan in suka haɗu in ba haka ba kalmomi ne waɗanda asalin su ɗaya amma tunda sun zo a jere to sai kowace ta ɗauki ma'ana wadda ta ware da ma'anar kanta at-taslimu ka sallama al-istislamu duk abin da ainihin aka kawo maka kuma ka runguma bayan ka sallama din jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan gaba akwai wani ta'aliki da malam ya mata a ƙasa gashi yace hadhihi al-faqratu muqaddamatun ala al-faqrati as-sabiqa fil makhtutat salas wannan gaba to a cikin ainihin a rubutun hannu na wannan littafi wanda yake guda uku kwafi kala uku kashi uku uku daban-daban to wannan gabar tana gabatar wadda ainihin ta zo kafin ita wakaza fi nuskhati shaykhina at-tabbakh hakanan ainihin a cikin bugun malamin mu at-tabbakh rahimahullahu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi sai malam yace wala allaha aula me yiwa ita ce tafi ainihin dacewa abinda malam yake nufi shine wannan ainihin gabar a cikin wani bugu na wannan littafi daga nan inda muka karanta din nan dai a yanzu wala tasbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislami wannan gabar ita ce take fara zuwa sannan sai mas'alar cewa war ru'yatu haqqun li ahli janna sai yazo a asalin wancan bugun yadda yake a waɗancan mun fahimci wannan da kyau ko sai malam ya ce faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu mutumin duk da ya nemi ilimin abin da aka hana shi sani walam yaqna bitaslimi fahamuhu kuma fahimta shi bata gamsu da sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba hajabahu maramuhu an khalis tauhidi abin da yake nema zai kange shi daga fahimtar tsantsar tauhidi maram me maram abin nema rama bulughul marami ila adillatil ahkami bulughul marami ma'ana kaiwa zuwa ga abin nema duk wasu hukunce-hukunce na musulunci al'imamu ibn hajirin yake nufi in kana neman dalilansu me yiwa kai kana yin tahiya a sallah amma me yiwa tun da kake yin tahiya malamai ne suka koya maka baka samo daga isnadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ibn hajirin sai ce gashi daga sahabi wane a cikin bukhari ko a cikin abu dauda kaga ka kai almaram abin nema na dalilan hukunce hukunce hukunce hukuncen da kake bi da ka to shine sai kawo maka da dalilansu shine ma'anar bulughul marami kaiwa ga abin nema min adillatil ahkami na dalilan hukunce hukunce me yiwa da alkabura kai kake yin sallah kawai in an tambaye ka dalili baka sani ba to wannan hukuncin da kake daga hannu a sallah ina dalilin shi baka da dalili to bulugul maram za ga ya kawo maka sai ce gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibnu umar ya ce annabi yana dagawa gashi a bukhari gashi a muslim shin ba an kai ka ga abin nema ba na dalilan hukunce hukunce to shine amfani da wannan kalma anan yace duk mutumin da fahimtar shi bata yadda da ya sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya tafi lalibe ga dalili an kawo jama'a sai ka kawo mutum qur'ani ko hadisi sai ka ce ar-rahmanu alal arshi tawa sai ce kaifa tawa hadha zindiqun min zanadiqa in aka ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al-arshi sai ka ce alhamdulillah ka fahimta amma sai ka ce to yaya aka ya daidaitu to in ya daidaitu a sama to nan kasa fa wane ne ya ce maka kai wannan tambayar ya kai zindiki wa ya ce kai wannan tambayar jama'a mun fahimta to rashin sallamawa da fahimtar ka ta din nan me kake nema wai kai kana cewa kana neman gaskiya ne ko to wannan rashin sallamawa sai ya kare ka daga samun tsantsar tauhidi sai ka waye gari baka da tauhidi ko daya zaka ji wasu waɗanda sun fika karatu sun fika duk abin da kake tunani da suka ki sallama wa Allah da manzon Allah a wajen aƙida suka tafi lalibe hagu da dama sai wannan laliban nasu sai ya hana musu fahimtar tsantsar tauhidi sai kaga babban malami kamar al-Imam Shaharu Satani ko babban malami kamar Ibn al-Juwayni ko malami kamar Ghazali sai ya zo mutuwa sai kalmar shahada ta gagare shi ta sullube mishi saboda ya shiga cikin hayaniya da rudani to me zaman lafiya gare ka in aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ka ce mun yarda to amma sai ka ce to kai kana sai ka ce mutum sai mutum ya ganka kaya abu sai ya ce me dalili sai ka ce ga aya a cikin alkur'ani ko ga hadisi sai ya ce to ai yanzu duk malaman garin nan to kaga wannan in bai hankali ba zai zama dan wuta sai ya ce duk malaman garin nan waye taba yin haka ma'ana wai shi yanzu malaman garin nan ne ma'aunin qur'ani da hadisi ma'ana malaman garin nan ne suke jan alkur'ani da hadisi ba qur'ani da hadisi ne ke jan su ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko abin da ake so shine ka sallama jama'a duk karatuttukan da muke waɗannan makonnin ana magana sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai ka ji kamar karatun ya ma fita daga babi na ainihin aqida ya koma babi na usulul fiqh ko kuma ka ji kamar an koma ne ana karatu dangane da ainihin wato magana ake akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai i haka ne domin aqida ma bangare ne na daga kasan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka sallama mishi sai ka sallama Allah sannan zaka zauna lafiya to shine sai malam ya ce wasafil ma'arifa wanda kuma duk laliban shi ya ainihin wato ki gamsuwa fahimtar shi ta ki gamsuwa ya ce sai ya je yana lalibe to sai wannan lalibe nashi ya hana shi sanin ainihin tataccen ilimi sai kasa samun tataccen ilimi sa'annan wa sahihil iman sai ya gaza samun ingantaccen imani fa yatazabzabu bainal kufri wal imani sai kaga ya waye gari yana kai da komowa tsakanin kafirci da imani والتصديق والتكذيب yana kai da komo tsakanin ya gasgata ko ya ƙaryata wal ikrari wal inkar yana kai komo tsakanin tabbatarwa da musu muwaswisan sai ka same shi yana cikin waswasi ta'ihan rudadde shakkan yana cikin shakka la mu'minan musaddiqan shi ba mumini wanda ya gaskata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wala jahidan mukazziban shi ba mai musu wanda ya ƙaryata Allah da manzon Allah ba sai ya rude ka kalli mafi yawancin mutane da ke faɗa da sunna ina son ka auna su a wannan ma'aunin za ga duk sun shige ciki duk mutumin da ba zai sallama a ce mishi ga aya ga hadisi ya ce alhamdulillah to sai ka same shi a irin wannan rudanin wata ran sai ka ji shi yayi wuta wata ran sai ka ji yana neman ya tafi aljanna wata ran sai ka ji shi ya nemi kafirci wata ran sai ka ji ya tafi imani wata ran yana karyatawa wata ran yana tabbatawa sai ga ba shi da alƙibla jama'a mun fahimci wannan jama'a karatun nan da ake yi fa ana yi ne don ka aƙidantu da abin da ake karanta maka ana yi ne don ka san wasu sun faɗa wani sharri ka guje shi in kana ganin kai ne wani a karatu to sai a zo a kawo maka misalin waɗanda kai da kanka daga jin sunansu ka tabbatar da sun dame ka maiwa ma cikin littattafan suka koyi karatu amma sai ka ji ƙarshe da suka je suka kutsa cikin irin wannan cewa a fahimtarsu sai da suka waye gari sun zo mutuwa suna kuka mutum ya zo mutuwa yana kuka yana cewa yana roƙon Allah ya sa ya mutu akan addinin ajaiz akan addinin tsoffi saboda ya ruɗe in akwai gaskiya a cikin kwakwalwarka ka je ka ɗibo hayaniya sai wannan hayaniyar ta zo ta ruɗa maka wannan gaskiyar ƙarshe sai ka zo ka nemi gaskiyar ma sai ka rasa jama'a mun fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu wannan gaba saboda muhimmancinta tana da dogon sharhi kwatankwacin wancan ko kuma ma fiye da wancan don haka muka ga ainihin dacewar a karanto daga wannan sharhi na shi al-Imam Ibn Abil Izzi al-Hanafi malamin yayi ainihin sharhi dogo na daga cikin abin da ya faɗi a inda ya zo magana dangane da cewa faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu mutumin duk da ya nemi sanin abin da aka hana mishi sani ina ma'ana aka hana maka sani in kaga Allah bai bayyana maka ba manzon Allah bai bayyana maka ba babu bukatar ka sani in akwai bukata zai sanar da kai tunda ba a karantar da kai ba to shikenan ka bari ba a bukatar ka sani to in ka nemi sanin abin da aka hana ka sani walam yaqna bit taslimi fahamuhu sannan fahimtar shi ta ki gamsuwa da ya sallama wa Allah hajabahu maramuhu an khalisat tauhid abin da yake nema na ya ɗauko tashi fahimta ya saki fahimtar Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kange shi daga fahimtar tsantsar tauhidi wa safil ma'arifa ta toshe shi daga sanin ainihin tsantsar ilimi na sanin Allah sannan wa sahihil iman sai wannan ya hana mishi sanin ainihin samun ingantaccen imani malam ya ce haza taqrirun lil kalamil awwal kaga wannan tabbatar da magana farko ce wace ce magana farko ita ce magana da muka karanta akan cewa babu mutumin da ya zauna lafiya addinin shi sai wanda ya sallama Allah da manzon Allah to kaga wannan ƙara gini ce akan waccan sai ya ce wa ziyadatu tahzirin an yi takallama fi usulid dini bal wa fi ghairiha bi ghairi ilmin kuma wannan ƙari ake game da tsoratar da kai akan kar ka shiga cikin magana a cikin ainihin aƙida ba ma aƙida ba a cikin komai ba tare da ilimi ba a cikin komai ba tare da ilimi ba ba wai aƙida ba har fiqihu har komai kar ka sake ka shiga cikin shi sai da ilimi to amma abin da yafi hadari shine aƙida jama'a abin da yafi hadari shine aƙida sai ka ji an yi wa malami tambaya akan matsala ta aƙida bai sani ba madadin ya ce bai sani ba sai ce ko da dai ban sani ba amma ni a fahimta ta to abin bai halatta ba ma'ana shi ɗin nan shi ma ya zama na uku kenan bayan alkur'ani da hadisi sannan shi ɗin nan ya jahilcin shi ya haifar da ilimi tunda ban sani ba ta haifar da bai halatta ba bai halatta ba ilimi ne ban sani ba kuma jahilci ne jahilci ya haifi ilimi jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu wa qala ta'ala Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kar ka kutsa abin da baka da sani akai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula ka sani da cewa da jinka da ganinka da zuciyarka duk waɗannan abeban tambaya ne a wurin Allah Allah zai tambaye ka game da su suratul isra'i aya ta 36 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin murid daga cikin mutane akwai waɗanda suke jayayya game da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba sannan kuma sai kaga irin wannan mutum yana bin duk wani kangararren shaytani kutiba alaihi annahu man tawallahu shi kuwa shaidan bakar kaddara ta hau kanshi akan cewa duk wanda ya biyayya gare shi fa annahu yudilluhu to zai batar da shi wa yahdihi ila azabis sa'ir kuma zai kai shi zuwa ga azaba wadda take ainihin mai tsananin kuna abinda Allah ya kaddara wa shaidan kenan a nan duniya duk wanda ya bi shi to zai ainihin batar da shi sannan a gobe kiyama zai waye gari ya shiga wuta suratul hajji aya ta uku zuwa ta hudu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin daga cikin mutane akwai waɗanda ke jayayya game da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba wala hudan ba tare da shiriya ba wala kitabin munir ba tare da wani littafin Allah wanda yake haskaka dalilin da suka kawo ba saniya itifihi sa'an nan ya karkatar da kafaɗa shi ma'ana magana yake babu ainihin wato ilimi sannan babu shiriya babu wani littafin Allah sannan ya karkatar da kafaɗa shi ma'ana halin da ya shiga ciki a wannan halin kawai ya riga kau da kanshi babu abin da yake yi sai me liyudilla an sabilillahi ya karkatar da wuyan shi ya karkatar da kafaɗan shi dan ya tabatar da mutane daga ainihin hanyar Allah lahu fid dunya khizyun a nan duniya wannan mutum yana da ainihin taɓewa yana da wulakanci wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al hariq ranar alkiyama kuma za mu ɗanɗana mishi azabar gobara azabar gobara na daga cikin azaba mafi bala'i a cikin wuta kama a nan duniya ne a barbaɗa maka man fetur a cinna maka ashana ita ce azabar gobara kwatankwacinta a nan duniya misali kaga akwai bambanci a ce kana kwance ko a ɗauke ka a saka ka a wuta ko kana kwance wuta ta kama da ranka da lafiyarka a tsaye sai a kunna maka wuta shine azabal hariq a balbala maka gobara a kanka wannan aya ce ta zo daga ta takwas zuwa ta tara cikin suratul hajj wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne yafi bata fiye da wanda yake bin son zuciyar shi ba tare da shiriya daga Allah ba inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da azzaluman mutane suratul qasasi aya ta 50 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace in yattabi'una illa dhanna babu abin da waɗannan ɓatattun mutane suke bi sai zato sai jita jita a ina ka ji zai ce ni ma a can bakin kasuwa na ji a ina ka ji a na je zan shiga mota ne na ji a tashan mota duk babu isnadi daga bakin kasuwa sai bakin tasha dandalin shaidanu wa ma tahawal anfus sa'annan ba abin da suke bi sai son zuciya Allah ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda alhali shiriya ta zo musu daga ubangiji suka batta suka koma kama jita jita jama'a waɗannan ayoyi ne na alkur'ani abin da nake so ka ɗauko waɗannan ayoyin ka gwada da zamanin da kake a yanzu ka gani ƙur'ani yana daidai da kowane zamani yana daidai da kowaɗanne mutane gashi abin da Allah yake cewa babu abin da suke bi sai jita-jita da kuma son zuciya ina ma'anar jita-jita ga abin da Allah ya saukar abi ba za a bi ba sai ka ji an kamo wata kissa ta jita-jita mecece alakar wannan kissar da maganar addini da ake babu sai a koma ana bin jita-jita sai a saki littafin Allah in ba wannan ba sai a koma ana bin son zuciya sai ka ce wa mutum to wannan abin da kake ya saba ma aya ya saba ma hadisi me yasa kake sai ya ce to ni fahimta ta kenan son zuciya kenan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahawal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda wannan aya kamar yadda na faɗi in kana fahimtar balaga za ka ji daɗin abin da take nufi kwatankwacin abin da ake cewa mutane sun ainihin kasance jita-jita suke bi da son zuciya alhali ga shiriya ta zo daga wurin Allah ka duba wannan abin ciwo yau da babu shiriya suka je suka kama jita-jita ko son zuciya sai a ce mai yiwa suna da uzuri amma ga shiriya ta zo daga ubangiji sai suka batta sai suka koma suna bin jita-jita da son zuciya Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan aya ce ta 23 a cikin suratul najmi malam yace ila ghairi zalika min al ayati dalla ala hadha al ma'ana da ma dai wasu ayoyin daban waɗanda suke nuni ga wannan ma'ana cewa kar ka sake kai magana sai da ilimi jama'a mun gane wannan da kyau ko to bayan aya sai me ran nan mun gaya muku mu addinin mu qur'ani da hadisi dinin nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata asaru لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى wa shamsu bazighatul laha anwaru haka imamu ahli sunna wal jama'a ya faɗi imamu ahli sunna wal jama'a wa ahmadu ibn hanbal yace addinin muhammad shine tsantsar hadisi baka san hadisi to kai munafiki ne mun fahimta tsan aji ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ke yace madalla kuma da irin wannan godiya da yaro ya zaba wani ya zaɓi jaki wani ya zaɓi kare wani ya zaɓi kaza kai ni'imal matiyati madalla da irin wannan godiya da ka zaɓa ma'ana ta mace raƙumi ainihin wato alfad abin nan ta mace raƙumi ko ta mace raƙumi ita ce almatiyya ba ba godiya ba taguwa kenan taguwa kenan ita ce almatiyya ita ni'imal matiyati lil fata asaru sai ce la targhabanna anil hadisi wa ahlihi ahir kakka kyamaci hadisi kakka kyamaci ahlul hadisi masu karatun hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mutanen da suka fi kowa kusaici da ni ranar gobe kiyama su ne mutanen da suka ainihin fi mini salati duk duniyar malamai an tabbatar da ba malaman da suka fi malaman hadisi yin salati karanta bulugul marami ka gani duk hadisin aka ce kala rasulullahi sai an ce sallallahu alaihi wasallama duk ɗaya in aka yi sai Allah ya maka saɗi goma ko sarkin garin ku aka ce zai zauna ya maka salati kashi goma za ka samu alfahari a garin balle Allah da kanshi in kai wa annabin shi ɗaya zai maka goma shi yasa ka kasance cikin malaman hadisi ko ka kasance cikin masu kwaikwayon malaman hadisi ya ce kar ka sake ka kyamaci malaman hadisi ka ka kyamaci hadisi sai ya ce domin ra'ayi to duhun dare ne hadisi ko hasken rana ne jama'a mun gane wannan da kyau bayan da malam ya mana ruwa na ayoyin alqur'ani sai kuma yace wa an abi umamat al-bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama jama'a kun ga haskaka imani kenan full light kenan haskaka imaninka duk abin da za a ji ana karanta maka in ba wannan ba in ka kira shi dim ka kyauta an ɗauke wuta dip ba nefa gaba ɗaya tare da kai ba qur'ani babu hadisi to tun daga nan duniya har kabari har kiyama kai duhu an yanke maka nefa gaba ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ka gane wannan da kyau don haka al-imamu shafi'i yace kullul ulumi siwal qur'ani mushtaghila illa al-hadisi wa illa al-fiqh fi ad-din al-ilmu ma qala ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa zaka fa waswasatu shayatin yace duk wani ilimi bata lokaci ne in dai ba qur'ani ba sai hadisi sai kokarin fahimta al-qur'ani da hadisi din yace in ba haka ba duk wannan ana bata lokaci ne waswasin shedan ne kawai al-imamu ibn qayyim al-jawziya yace me العلم ما كان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه yace ilimi a ce Allah ya ce annabi ya ce babu laifi a ce sahabi ya ce yace amma jahilci ne da wauta ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kuma kana cewa malamin fiqh ya ce ka zama wawa ka zama jahili ibnul qayyim ya faɗa jama'a mun gane wannan da kyau yanzu da ya kawo mana ayoyi kaga inda inda karatu ne na tauhidi irin wanda aka da iyaye da kakanni da tunana cewa domin inda ba kaza ba to da kaza in kuwa kaza ne to kaza zai biyo baya kaza ko in ya biyo baya to wannan ya maguzanci ne wannan waye ba zai yi wannan karatun ba wannan zunzurutun maguzanci kenan falsafa kenan ilmul kalam amma kaga da yazo zai kawo magana sai rinka kawo magana Allah da ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ga hadisi daga Abi Umama al-Bahili Allah ya kara mishi yarda sahabi ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal babu mutanen da ainihin za su kasance akan shiriya sai su saki shiriyar su bata su kama wata hanya sai Allah ya hada su da jidali me jidali dauki ba dadi ai ta jayayya ai ta takaddama saboda ga littafin Allah kun saki kun je kun kama wata hanya daban sai Allah ya hada ku da jidali wannan yace lauka na kaza la lazima an yakuna kaza sai wance yace idil amru kadhalika fala budda an yakuna al amru kaza sai wance yace falau kana kaza la kana kaza to kaga shikenan an saki musulunci an koma laukaniyat dadai dadai qala allah qala rasuluhu ta wadatar da ku domin inda wannan laukaniyat din ne da babu bukata aiko annabawa kenan saboda wannan laukaniyat din kowa ga da a addinin kasarsa addini ne asali da maguzanci ake bi kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da can duk maguzanci ake bi daga baya ne Allah ya turo manzanni to da ana son a rinka yin kara aqida da irin waɗannan to dan haka kowa ya san wannan ka'ida ce duk mutanen da Allah ya hada su da shiriya sai suka saki shiriyar suka koma suka kama bata sai Allah ya hada su da aljadal jidali jayayya dauki ba dadi musu summa tala sa'annan sai annabi ya karanta wannan aya ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan misali ba sai dan neman jayayya a lokacin da aya ta sauka Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum lahu laha wariduna ya ku mushrikai da ku da abubuwan da ke kuke bautawa gaba daya to wuta za ku shiga makamashin wuta ne ko kuma sai kun shige ta sai mushrikan maka suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama in ku har al'amarin haka ne to mun ji daɗi sai suka yi ta dariya suka ce ai isa ma ana bauta mai kuma kai ka ce ka yadda da isa to shi ma ka yadda dan wuta ne kenan mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai Allah yake cewa ma darabuhu laka illa jadala basu buga maka wannan misalin ba sai neman jayayya neman jayayya ne kawai a ƙarƙashin wannan aya babban malamin tafsiri muftin malikiya a sheikh abubakar mahamudu gumi allah gafarta mishi sai ya ce wannan na daga dalilin da ke nuna mutane in suka bata sai su koma suna ɗibo dalilai na gaskiya domin su kare ƙarya dalilan gaskiya amma don su kare ƙarya gaskiya ne annabi isa ana bauta mishi gaskiya ne ana bauta gunki kuma gaskiya ne allah maɗaukakin sarki ya ce duk da ku da abeban da kuke bauta wuta za ku to amma ai ya kamata tunda sun san an riga an yabi annabi isa su san cewa to ashe ba shi daga ciki tunda gumakan nan ba a taɓa yaban su ba amma sai suka ɗibo gaskiya shine me annabi isa don su kare me shine ƙaryarsu cewa tunda dai duk abin da ake bautawa zai shiga wuta to isa mako da ka yadda da shi zai shiga wuta kenan shine Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka wannan misalin ba sai dan neman jayayya domin ai abin ba haka yake ba suratul zukhruf aya ta آه سورة زخرف آية 58 رواه الترمذي وقال حسن آه حديث حسن الإمام الترمذي رويت أن حديثي كما يتي حديثي نعينين تكاوى الإمام ابن ماجه ما رويت أن حديثي الإمام أحمد الطبراني رويت أن حديثي هكا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رويت أن حديثي الإمام الحاكم رويت أن حديثي إنغان تاشي الإمام الذهبي يا داتي da shi akan ingantawa sai dai a ƙashin gaskiya wannan hadisi kyakkyawa ne martaba shi bata kai a ce sahih ba amma dai hadisi ne ainihin kyakkyawa وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقال متى يرداتك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله إرادة أمين شن الله سبت أغريش يتي في ينزو جماعة قوانا صلاة كده بإشي مبا to dan menene wani kato zai zauna ya ce ya baka kai salati kafa dubu ya hada ka da bukhari kai ta karatu mana baka ga kai salati fiye da dubu ba akwai hadisi dubu bakwai da wani abu a cikin sahihul bukhari ko ne ka karanta baka cewa qala rasulullahi ka ce sallallahu alaihi wasallama ka samu hadisi kai salati ko baka yi ba amma kawai sai wani kato ya tsaya a kwana masallaci ya ce ku yi salati kafa dubu salati kafa dubu a lokaci guda ba sai kwakwalwarka ta buga ba kuma kai zaka iya kirga salati kafa dubu in ba naira ba mai kake iya kirga guda dubu jere salati kafa dubu tasbihi ma guda ɗari kana wargajewa sai wani ya ce maka kaje kai salati kafa dubu kawai mutane a batar da ku kawai ku koma kuna hero worship kuna bauta wasu karti duk wani wanda ya baka wata magana bai kawo maka dalili ba sunan shi kato ka tabbatar da wannan sunan shi kato sannan kuma ka tabbatar da in ka gaya mishi dan kala kato ba kai laifi ba kai in ka bi shi ka bi kala kato duk mutumin da zai maka magana ya kawo maka Allah ya ce ko annabi ya ce in ba haka babba a bukata ya rufe bakin shi menene manzo Allah ya ce ko dai mutum ya faɗi alheri ko ya yi shiru me alheri ka ce Allah ya ce annabi ya ce in baka da wannan dalilin ka yi shiru sai magana da ta dace da hakan ba haka ba ba in wannan surutun ne shekara talatin da bakwai da suka wuce ana ana dandalin siyasa a ƙasar nan ana surutu ana hayaniya ana lacca me ba a iya faɗi ba amma ka taɓa jin ɗan siyasa ne maka magana yana ɗaure Qur'ani da hadisi Qur'ani da hadisi abinda ya san ƙarere yake ta shishirya muku to abin da ake bukata yanzu shine duk wanda zai magana a cikin addinin Allah ya tattali dalili in ba haka ba ku hada mishi taimako ya tafi yan tumatiri yana kasa tumatiri wallahi shine alheri gare shi ga al'ummar musulunci domin ya kare wa musulmi wata larura don babu masu sai da tumatir za a shiga matsala to in ya zama yana sai da tumatir to kaga ya fiye alheri fiye da ya zauna yana cewa Allah ya ce annabi ya ce ba shi da dalili Allah ya shiryar da mu shine Aisha kuma Allah ya kara mata yarda ita ma kuma ta ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna abghabar rijali ila Allah al-aladul khasim mutanen da Allah ya fi fushi da su sune mutanen da suke da tsananin jayayya da husuma kharrajahu fi sahihain bukhari da muslim suka fitar da ainihin wannan hadisi haka al-imam an-nasa'i da tirmidhi dukkan su sun fitar da hadisin al-imam ahmad ma ya fitar da wannan hadisin bayan da malam ya kawo maka waɗannan ayoyi malam ya kawo maka kuma waɗannan hadisai sai ya yi sharhi to haka ake so a ce Allah ya ce annabi ya ce sannan sai malam ya samu ta cewa kuma kai ya sake alƙalamin shi ya zarbabi ya ƙara daga abin da Allah ya ce sai dai sharhi ya ƙara fito da ma'ana sai malam ya ce wala shakka anna man lam yusallim lir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kafa tauhiduhu babu shakka duk mutumin da bai sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tauhidin shi sai ya ragu yanzu a cikin hadisi ba mun karanta ba manzon Allah yake za ku ga Allah a ranar alkiyama to shikenan sai ka ce na yadda to amma sai ka ce to in aka ce za a ga Allah a ranar alkiyama to ta yaya za a gan shi to yanzu nan da aka ce za a ga Allah to yaya surar shi take wane ne ya ce kai irin wannan tunanin tunda dai manzon Allah yake za a ga Allah sai ka ce ka yadda za a ga Allah to duk wanda bai sallama wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba tauhidin shi zai rinka na ƙasa fa innahu yaqulu bi ra'ayihi wa hawahu domin zai rinka magana ne da san zuciyar shi da kuma ra'ayin shi aw yuqallidu za ra'ayin wa hawan bi ghairi hudan min Allah ko kuma zai rinka bibiyar ra'ayin wani ne ko kuma son zuciyar wani ba tare da shirya Allah ba fayanqusu min tauhidihi bi qadri khurujihi amma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallama sai ya zama ya tauhidin shi yana raguwa gwargwadon irin yadda ainihin yake fita daga umarnin manzon Allah to gwargwadon haka tauhidin shi kuma zai rinka raguwa jama'a mun gane wannan ma'ana duk sanda ake ce maka manzon Allah ya ce innan nan da nan kai sarab kai imani to tauhidin ka ƙara sama yake imanin ka ƙara ƙarfi yake shi yasa in da yan bid'an anguwarku suna iya samun ta cewa akan ka kullum kana ƙara sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi da sun ganka sai kaga ka zama musu kamar sayyidina Umar da shedan sayyidina Umar haka hadisin Bukhari yazo idza salaka Umaru fajjan salaka shaytanu fajjan ghairahu in Umar baya ganin shedan din fa amma in ya tinkaro hanya sai shaitani sai koma ba za ta yiwu ba ba zai haɗu hanya biyu da shi da Umar a hanya ɗaya ba zai yiwu ba to sai ku zama haka da kai da ɗan bid'a kana tinkaro hanya sai kauce ya ce wane mutum akwai maza a hanya irin ka ne kuma mutum irin komai da komai amma saboda akwai bid'a a zuciyar shi kai kuma akwai sunna shi yasa ka dage yan bid'a an sun kai dubu a garin ku zaka iya nasara akan su abinda ake so kai karka ha'inci kanka karka ha'inci Allah karka ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke bakinka shi ke zuciyarka shi gaɓoɓinka suke aikatawa wallahi in ka dogara akan da Allah akan haka sai kaga Allah ya kifa maka da duk wani mubtadi'i amma bakinka abin da yake faɗi daban da abin da zuciyarka ke faɗi daban da abin da gaɓoɓinka suke aikatawa dan bid'a ɗaya in ya tayar wa irin ku guda ɗari sai ya murmushe su ku fahimci wannan da kyau ku gani imamu ahmad bin hanbali a zamanin shi shi kadai ya gagare su dole suka haƙura suka kyale shi Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi a kansu kai ma ka dage dan haka sai malam yake cewa fa innahu qad ittakhadha fi zalika ilahan ghayra Allah domin a irin wannan halin to ya ɗauki wani abin bautawa kenan daban ba Allah ba qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ko yace ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda ya ɗauki son zuciyar shi ya zama mishi abin bauta ba suratul jasiya aya ta ashirin da uku ay abada ma ta hawahu nafsuhu ma'ana yana bautawa abin da zuciyar shi take so wa inna ma da khalal fasadu fil alami min salasi firakin ka saurara da kyau kaji duk barnan nan da bid'an nan da shirkan nan da ta shigo cikin duniya ta ina ta shigo malam sai yace duk wannan barna da ta'adi ya shigo sararin duniyan nan ne ta hanyoyin bangarori guda uku kama kala abdullahi ibn mubarak rahimahullah rahmatullahi alaihi kamar yadda al-imamu abdullahi dan mubarak Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yace ra'aitu dhunuba tumitu quluba wa qad yurisu dhilla idmanuha وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها واقع تيريرا بيتي أكو عبد الله دم مبارك أتكين وانا واقع نيكاو سر عند قرنا تسقاط تزو دنيا نان da ta zo duniya shine ta yaɗu ta yaɗu har ta zo ta saɗaɗo ta shigo cikin addinin musulunci to menene sharhi akan wannan waka malam dai ibnu mubarak yace ra'aytu dhunuba tumitul quluba ni dai na ga cewa zunubi yana ainihin kashe zukata zukata matukar zunubi yana faruwa to suna mutuwa wa qad yurisu dhulla idmanuha sannan kuma dimantar yin zunubi dimantar saban Allah yana gadar da ainihin kaskanci ga mutum matukar kana ainihin dimantar saban Allah sai Allah ya kaskanta ka tun anan duniya har lahira shi yasa ka kiyaye da kyau abin da muke gaya maka kar ya zan kana da aqida mai kyau kana da ibada mai kyau amma kuma kai fasiki ne ko fajiri ne tuni Allah zai lalata al'amarinka sai ka haɗu ko ina ka har haɗe an samu yadda ake so mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa tarku zunubi hayatul qulubi domin barin zunubi to shine ainihin rayuwar zukata wa khairul li nafsika isyanuha abin da ke alheri ga ainihin ranka shine ka rinka sabawa abin da ranka yake so abin da ranka yake so ka rinka saba mishi to shine alheri gare ka sai ya ce wa hal afsada dina illa al muluku shin akwai waɗanda suka ɓata addini ne in ba sarakuna ba duk inda zaka ji an ce sarki to sharri ne zai biyo baya sarki a'a a ce khalifa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna haka Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan in dai sarakuna ne aka ce sun shigo alƙarya kaza gari kaza a ce sarki ƙasa kaza a ce sarki wuri kaza a ce masarauta idza dakhalu qaryatan afsaduha sai sun bata ta sai sun yi kace kace da ita wa ja'alu a izzata ahliha azilla duk wani wanda yake mai ɗaukaka daga ciki sai sun kaskantar da shi sannan Allah ya ce wa kadhalika yaf'aluna duk inda sarakuna suke haka za su rinka yi tutur har abada kenan shi yasa kar ku sake ku ce sarki kaza sai ku ce khalifa shi yasa sai an yi jihadi sai an kafa shari'a sannan sai a ce khalifa amma a ce sarki sharri ya gama tattaruwa gare ku domin rinto ne aka yi wa Allah wannan suna na waye suna ne na Allah maliki yaumiddin wanda ke da mallakar ranar alkiyama kai ka san duniyar dama tashi ce jama'a mun fahimci wannan ko limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahar Allah ne kadai sarki to sai ya zama kuma an samu wani ya ɗauki wannan sunan to sai Allah ya ce alkibriya uridai wal azamatu izari man naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu yace ji da kai da isa da kasaita da bunƙasa mayafina ne jautona ne zanina ne wanda diye min jayayya a ɗaya daga cikinsu sai na karya ƙashin bayan shi dubi sarki ka gani sujuda ake faduwa ake wa sarakunan nan sujuda ake musu sujuda liris irin ta sallah amma saboda taurin kai da girman kai ko amsa ba za su yi maka ba sai dai fada su ce an gaishe ka dogon saurayi mai dagaggen wando mun fahimci wannan da kyau ko sai dai fada su gaishe sai dai su amsa amma shi sarki fa saboda girman kai sujuda ce ka faɗi kai mishi liris amma babu yadda za a yi amsa maka to ya ɗauki al'azama kenan to gaya mini cikin irin waɗannan sarakunan wanne ne wanye lafiya kuma wanne ne yake faɗi ake sauraron shi a ƙasar shi duba da kyau ka gani amma dubi zamanin shehu usmanu da yake khalifa ne me yake faruwa in shehu usman ya tinkari gari da wata uku sai su tarwatse tun kafin ya je garin sun gudu sai Allah ya mishi karama da mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace yana daga cikin alfarmar da Allah ya mishi daga cikin annabawa shine firgita makiya tun kafin a kai gare su in makiya suka samu labarin yana saura wata kaza ko shekara kaza zai isa gare su sai su tarwatse su bashi wuri shehu usmanin ya tinkari mutane gudu suke yi saboda khalifa ne alkhilafa ce aka gwamnati ce aka kirata da sunan khilafa to abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da shi kenan shi yasa amiru kaza ainihin wato maliku kaza maliku kaza a'a ku cire wannan kalma ku zo ku sanya khalifa ku sanya khalifa ku ga yadda albarka za ta sauka shi yasa jama'a sai fa an yi jihadi jihadin nan da ba a so sai an yi shi da matakan shi tun daga matakin neman ilimi tsarkake zuciya har a kai ga ainihin jihadi na munafukai jihadi na kafirai takobi da takobi bindiga da bindiga igwa da igwa a kashe na kashewa waɗanda suka rayu su zauna lafiya mai kafa ɗaya mai ido ɗaya mai hannu ɗaya amma lallai jama'a sai an yi jihadi duk wanda yake ganin cewa kana nan kana zaune ai Allahumma salli ala Muhammadin shari'atul islami ka yaudar kanka a kafa shari'ar musulunci amma sai an da an gwagwata tukuna domin in an kafa ta ba a gwagwata da wasu ba sun tabbata abin ya fi karfin sai sun bi kutu-kutu su je za su kifar da ita sai yasa sai an yi jihadi jama'a kowa ya shirya Allah ne ya ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ku yi musu tattali ku tattali karfi ku tattali makamai Allah ne ya faɗa manzo Allah ya ce me ake nufi da ƙarfi ya ce harbi kai ka iya harba bindiga ka iya harba igwa ka iya harba bom ka iya kaza duk ka je ka koyi waɗannan abubuwan kakaf shari'ar musulunci ce Allah ne ya ce maka annabinka ne ya ce maka saboda a tabbatar da shari'ar Allah a zo ana bautawa Allah ya zama duk duniya ba a tsoron kowa sai Allah wahdahu la sharika lahu manufar Allah kenan amma kana cikin sallah kana tsoro sarki na tsoro talaka na tsoro malami na tsoro jahili na tsoro saboda me saboda an yi wa Allah tawaye an ɗauki wani littafi an gabatar a gaba an ɗauki littafin Allah an wurgar da shi bayan baya wannan shine laifin da Yahuda suka yi wa Allah kana ga ya tarwatsa su a duniya kakkaf yau Yahuda ba su da ƙasa ƙwaya ɗaya har ƙasar Israel ƙasar Isra'ila ba ƙasar su bace runto suka yi a tsakanin ƙasashen Larabawa aka je aka fafki ƙasar Jordan aka fafki Falastinu aka fafki ina aka ce an yi musu ƙasa har yau falastinawa wurginsu suke ku tashi ba kasar iyayenku ba ce laifi suka yi wa Allah Allah ya fi son su a farkon duniya fiye da kowa amma da suka ɗauki littafin shi suka wurga a baya kana ga yadda ya dargaza al'amarin su shi yasa kowa ya ji tsoron haka Allah bai yarda da constitution ba Allah bai yarda da tsarin mulki ba Allah bai yarda da mulkin soja ko mulkin farar hula ko mulkin wane ne demokuraɗiyya da ko menene Allah bai yarda da shi ba abin da kadai Allah yarda da shi shine summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri shari'a ce Allah ya dora fiyayyen halitta akai sai ya ce fattabi'ha kabita wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna kar ka sake ka bi son zuciya waɗanda suke basu san Allah ba masu demokradiya ne masu wandan karfe ne sojoji masu kaki yan siyasa ne Allah ya ce kar ka bi wannan son zuciyarsu shari'a za ka bi shi yasa in ma kaki aka sa na soja in ma siyasa aka ce za a yi in ma demokradiya ƙarshe ta rikide fa ta zama shari'a in ko ba haka ba a tabbatar da an yi wa Allah laifi jama'a mu fahimci wannan da kyau shine sai ainihin yake cewa ai babu waɗanda suka kashe addini sai sarakuna kuma kai yanzu wannan sharhi ma ba dole sai an yi maka sharhi game da sarakuna da suka kashe addini ba sai dai ba a ƙasa Hausa kake rayuwa ko a Najeriya ba kana jin motsin sarkin ku idan ba an yi tawaye ba ba sai an bubbuge kiristoci ba tukuna sarki zai fito Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ayi hakuri a zauna lafiya manzan tsira ya zauna lafiya kaji manzan tsira shi yana bin manzan tsira ne wai manzan tsira ya zauna lafiya ya ce a zauna lafiya a da in kaje ka ce mishi assalamu alaikum kaje kai mishi sallama ka miƙa mishi hannu a gaban shi za a yi mutsu mutsu da kai kai wa sarki rashin kunya wai kai mishi sallama to abin da manzon tsira ya zo da shi kenan amma yau da yake an yi tawaye arnan da ake karɓo ainihin kuɗin harajin giya da kuɗin zinace zinace na hotel ya ga za a kore su daga masarautar shi shine yau zai fito ya magana ba a nemi ya magana ba fa ba wanda ya nemi ya magana a can ko wa kad kanu da auna ila sujudi akwai inda aka neme shi magana yaki an yi mai sallama yaki ansa amma nan da yake ya ji za a kori arna ya fito yana magana fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum abinda aka ce su faɗa ba shi suke faɗa ba ku je ku ga tsarin da Shehu Usman ya duk kasar Hausa na lamunce maka cewa ya ka gani za ka ga gidan sarki a kofar gidan akwai masallaci a bayan gidan za ga akwai kurkuku ga kotu sarkin nan shine liman shine alkali shine komai saboda ba dan fodiyo baya nada jahili malami ne shine sarki shine alkali shine mai fatawa in kai laifi laifi ya kai ai maka bulala ai maka in kurkuku ce gashi nan bayan gidan shi ne kurkuku in aka wurgo ka faduwa za ka kawai ciki a kulle sai shekara ta yi ko kuma wata kaza to amma me ya faru fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa alqawna gayya illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a aka samu yan baya suka zo suka wulakanta al'amari suka lalata harka suka daina yin sallah akan lokaci ka duba ka gani wani sarki ne kake ga yake fitowa sallah azhar ko la'asar ko magariba ko isha wani sarki ne yake fitowa yana karanta mutanen shi tafsiri ne musu alqur'ani ne musu hadisi yana karantar da su shari'ar musulunci sarki na ƙarshe da aka samu aikin shi yana yin haka shine sarkin Kano Sunusi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi shine yake sarauta shine yake alƙalanci shine babban malami ya karantar da su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma ina na ba ku ga abin da ba ku ga yadda suka ba ku ga irin usulubin da suka bullo sarkin Kano Sunusi lokacin ba saboda ya zo ya saba musu yadda suke su yadda suke so a je a ci gaba da cutar jama'a ya jama'a in kun gane wannan da kyau to sai ku gane ashe babu waɗanda suka kashe addinin musulunci sewa sai sarakuna wa ahbaru su'in da miyagun malamai malaman bid'a sannan wa ruhbanuha da jahilai masu bauta Allah jahili ne fitik bai san farillan alwala ba bai san ma'anar la ilaha illallah ba bai san komai ba la ina ma'anar la nan da ake a ƙasa Hausa bai iya ba amma carbin shi sai ya daure ka carbin shi sai ya daure ka malam malin ya zuba guda uku yayi rawani yayi mishi fakafakai kayan ka gani sai ka ce daga sama ya fado jahili ne tantirin jahili ya zauna yana zikiri kuma to wa ruhbanu ha kenan masu bauta da jahilci ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim wani mutum ya ta'adi ya kisan kai 99 yace a nuna mishi malami su ko mutane ba su san malami ba duk wanda suka ga ya zauna yana zikiri sai suke malami ne gashi ne yana zaune a masallaci ba abin da yake sai ibada aka zo gata malam wannan yayi barna ne yayi kisan kai yayi kaza yayi kaza in ya tuba Allah zai yafe shi yace ina ya kashe ran 99 ina Allah zai gafarta mishi to shi kuma wannan sai ga to tunda ma babu gafara me ya kamata ya cike ɗayan mana sai buge malamin jaza'in shi kenan abin da ya kamata kenan sai buge shi ya kashe shi ya cike ɗari din ya cancanta a kashe shi sai kashe shi yace jama'a a garin nan ku nuna mini wane ne wanda ya fi kowa ilimi aka ce fadulla ala rajulin alimin a can ku sai aka ce fadulla ala rahibin duk inda ka ji rahibi to ya zauna ne yana ibada kawai ya san ibada bai sani ba to shine wannan malami ya bashi fatawa yace ka je ka tuba kuma ka tafi gari kaza mutanen kirki ne kai ta bautar Allah tare da su to babu waɗanda suka kashe addini kun ji inda barna ta shigo duniya hanyoyi uku sarakuna miyagun malamai sannan ainihin ruhubanu masu bautar Allah da ka da jahilci na iya tunawa a 1979 yau ina jin shekara ashirin kenan daidai a wani masallacin juma'a lokacin addinin ɗariƙa duk ake bi a garin nan aka je wani arne ya zo zai wuce ranar juma'a ya zo zai wuce da irin ciko irin na gayu na da ya yi ciko a kan shi ya tara suma da wandon shi falungo da takalmin shi hil irin na da aka kama mutumin nan aka yi mishi mutsu mutsu aka ce sai yayi sallah ran nan sai da ya sallah da shi aka yi sallah juma'a sai da aka tashi sannan aka sake shi kaga ruhubanu ha kenan yanzu wannan yaushe zai fahimci addini a nan masallacin juma'a aka yi a Yoruba Street shekaru 20 da suka wuce 1979 Allah ya kiyaye to malam zai yi sharhin wannan waƙe na al-Imam Ibn al-Mubarak dan ka san wane ne Ibn al-Mubarak tukuna sai su malaman da suke ta'aliki su su ainihin wato shu'aibul arna'u da ainihin doktor abdullahi a abdul muhsin turki sai suka ce huwa al-imam shaykhul islam abu abdurrahman abdullahi bin mubarak bin wabbah al-hanzali maulahum kaji cikakken sunan shi abdullahi dan mubarak dan wabbah ana mishi lakabi da ainihin shaykhul islam malamin musulunci al-hanzali shi dan kabila banu hanzala ne amma ainihin wato akwai wala ne a tsakaninsu akwai yarjejeniya ne na taimakawa juna sun marwazi sannan kuma mutumin garin marwa ne alhafizu fika babban mahaddaci ne amintacce almujahidu taqi sannan babban mai jihadi ne kuma mai taka tsantsan a cikin addini duk dalibin malaman musulunci zaka ga sai da suka yi jihadi kai wani malami ne a zamanin ku kaga yayi jihadi jihadi na takobi da takobi kuma akwai bukata a yi shi a wannan zamanin sai dai a zauna a ta baku salati ke salati kafa dubu goma hailala kafa dubu biyar kaza kaza kaza su ta raba muku ibadojin da babu asali ka zauna kai ta yi gari ya waye karfe tara na asuba na safe zaka tashi ba kai sallah asuba ba ka kwana zikiri sallah a ce kai raka'a dubu wai rabi'atul adawiya tana yin raka'a dubu raka'a dubu ta rabi'atul adawiya ba ta kai raka'a ɗaya tafiyayyen halitta ba manzon Allah sha ɗaya yake shine gejin shi baya wuce sha ɗaya a rabi'atul adawiya tana raka'a dubu da rabi'a za ka yi koyi koko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an ɗaga mana darajar wasu mutane sam ko da mutanen ma ba a ɗaga mana darajar waɗanda ya kamata mai koyi da su me ya hana a kawo maka irin yadda abubakar siddiq yake ko abubakar siddiq mataki na biyu yake ɗauka a musulunci shine makami na siddiqiyya an kawo maka daraja abubakar a ce maka ga ɗariƙa abubakar ko ga zikirin abubakar kabi saboda mai abubakar ba zai ɗauka daga nashi ba sai daga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah abubakar ya ce ni ma akwai min zikirin da zan rinka yi a sallah bai kirkiri nashi ba manzo Allah yace ka rinka cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni ko a sujuda ko a ruku'u ko dab da baka sallama bukhari da muslim su suka ruwaito wannan ya Allah na zalunci kai na zalunci mai yawa babu mai gafara zunubi sai kai Allah in baka gafarta mini ba babu yadda zan yi dan haka Allah ka gafarta min kai min rahama kai mai gafara ne kai mai rahama ne zikirin da manzo Allah ya koyar da Abubakar kenan a karba daga Abubakar mana in dai ana son mutanen kirki ne ko Abubakar ba mutumin kirki bane Allah ya shiryar da mu. To, shi ne ainihin aka ce sahibu tasanifin nafi a alkasira malamin nan ya rubuta littafai da dama masu amfani. Almutawaffa sanata ihda wa samanina wa mi'a hijriya ya rasu hijira na da ɗari da tamanin da ɗaya wa mutarajjamun fi siyari a alamin nubala an kawo tarihin shi a cikin littafin sayarwa a alamin nubala na al'imamu zahabi mujalladi na takwas shafi na ɗari uku da saba'in da takwas zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya al'imamu zahabi ya yi tarihin wannan babban malami sai mu koma sharhin da ibnu abil izzi alhanafi ya waɗannan baituttuka guda uku na ibnu mubarak ya ce falmulukul ja'ira sarakuna waɗanda yake takadarai fajiran sarakuna ya atariduna ala shari'a bi siyasat suna ainihin yi wa shari'ar musulunci karan tsaye da siyasa da an ce kaza shari'a sai ce to ai tsarin mulki kaza ya ce sarakuna abin da suke kenan yana son ya bayyana maka sirrin da yasa aka ce waɗannan nau'uka uku su suka kashe addini bi siyasatil ja'ira da siyasoshi irin na ainihin zalunci wa yu'aridunaha biha sai su rinka ainihin karo da shari'ar musulunci da ainihin wannan tsare-tsare nasu na siyasa wa yuqaddimunaha ala hukmillahi wa rasulihi sai su rinka gabatar da ainihin wato tsare-tsaren su na mulki a bisa hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce in wani ya kashe wani a kashe shi in wani ya kashe wani a kashe shi sai ba su ɗauki wannan tsarin ba sai suka ce to in wannan yayi kisan kai an kama shi an kashe ai an yi asara biyu kenan to me mafita a dai san wani abin da za a yi mishi sai aka ce to ya zama cikin tsarin mulki babu wani laifi da ainihin mutum zai yi wanda za a kama shi a kashe shikenan ko kayi kisan kai ko kayi zina ko kayi abin da za a kashe ka sai a ce ba za a kashe ka ba tare da cewa Allah ya kawo haka kaga sun yi wa shari'ar musulunci karan tsaye kenan da tsarin mulki to amma abin mamaki yanzu suna dawowa suna gane cewa fa babu mafita sai me sai bin dokar Allah din yanzu a ƙasar turai ai sun fara kashewa in mutum ya laifi sai a ce za a yi mishi allura ta guba to kaga kuma kisan ta hanyar da Allah ya hana Allah bai yarda ai kisa ta hanyar guba ba a ce aiwa mutum allurar guba sai dai a ganshi ya faɗi matacce a'a sai dai a sa takobi ko bindiga a ɗauke shi lokaci ɗaya ya mutu jama'a mun gane wannan da kyau ko wa ahbarus su'i miyagun malamai kuma su ne kashi na biyu wajen kisan addini ko waɗannan ma kaga kai ɗan Najeriya ba sai an yi maka dogon sharhi ba addinin duk su suka kashe mun fahimci wannan da kyau ko sai ce wa humul ulama al kharijuna an shari'a su ne malamai waɗanda suka fita daga tafarkin shari'a bi ara'ihim da ra'ayoyinsu wa aqsiyatihim da qiyasa qiyasansu alfasida batattu almutabammina tahlila ma harrama Allah wa rasuluhu waɗanda wannan ra'ayoyi nasu yana ɗauke da halattar da abin da Allah da manzon Allah suka haramta wa tahrima ma abahahu sannan kuma waɗannan ra'ayoyi na waɗannan malamai na ɗauke da haramta abin da Allah da manzon Allah suka halatta sai malam ya ce wa atibara ma algahu sannan kuma sai kaga irin waɗannan malaman abin da ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya watsar da shi to su shine suke ɗauka su jinjina mishi wa ilga'a ma atabarahu abin da kuma Allah ya jinjina mishi shine suke watsarwa wa itlaqa ma qayyadahu abin da Allah ya ainihin kawo shi a qayyade sai su ainihin buɗe shi su nuna a'a za a iya yi dangane da zikirori zikiri na da lokacin yi yana da yadda za a yi yana da kamiyya so nawa za a yi amma su sai suka kawo cewa ai ai ta yi kawai ai Allah ya ce wa zkuru isma rabbika bukratan wa asila annabin da aka saukarwa da wannan aya cewa ya ambaci sunan ubangijin shi safe da yamma baya yi sake babu kaidi yana da kaidi to kaidin nan to su ba ruwansu da wannan kaidi to malaman bid'a kenan sannan kuma wata da ma atlaqahu abinda kuma Allah ya ainihin wato sake ya sake shi sake babu kaidi su kuma sai su kayyade shi su takura wannan abu wani hawa zalika da abubuwa makamantan wannan to wannan a takaicin takaitawa shine sharhin bangare na biyu da waɗannan ainihin wato nau'i na mutane waɗanda suka barnata addini sai nau'i na uku sune ar-ruhban sai malam yace wa hum juhalul mutasawwifa su ne ainihin jahilai daga cikin sufaye mabiya ɗariƙu su ne ainihin suka taimaka wajen cika shakashin can na uku to amma saboda yadda lokaci ainihin ya ƙure mana za mu saurara anan insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika